نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar hadurin a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 12 ga wata na safar hijira shekarar 442 wanda ya dace da 29 ga watan tara shekara 2022 yau sha Allah za mu yi darasi na 41 ne ku? na 41 ko masu bin muku? na kenan a kenan darasi na 41 cikin bulurban maram sha Allah a darasinmu na ƙarshe mun tsaya hadisin anas bin malik radiyallahu anhu na maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya huta bulaguran farsahi uku ko mil uku mil uku ko farsahi uku ya kallaci raka a biyu ta nan dai muka ɗauki maganar cewa iyakan ma mu ɗauki farsahin uku kinan dai kiloluwan ba su kai kilo 20 ba sha wani abu ne wannan iya ɗauke ma shubahar masu ganin sai an sama da haka ko min 48 za a yi kasarar sallah yanzu da za mu tashi insha Allah hadisin Anas bin dan ya ce wa anhu kenan Anas bin radiyallahu anhu qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه ولفظ البخاري أنس بن مالك بار الأبار سوى ممتو tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Madina zuwa Makka. Tun daga Madina zuwa Makka, fakamin salli raka'ataini raka'ataini, raka'a bibiyar kai kenan a zuwar da la'asar da isha. Dama ta magariba an san wuturin na ce ba ciki da tayi haka asuba ba a rage ta. Kullum haka magana kasar daman sallah uku ce ake ma kasar, a zuwar la'asar da isha. to raka bibiyar kai har muka koma madina kuma an san da cewa ya kwanaki a makka ma a zamne za mu ga ruwaya wata sha takwas wata sha tara wata ishirin dai shi dai ya yi kwanaki a makka yana cika sallah yana kasar sallah kai wannan ruwaya ta fakanu salli raka'atain raka'atain hatta raja'ana ila madina ta muttafaqun alayhi kina imam bukhari da musul sun ruwaito amma lafazin da makaranta haka za ka same shi a cikin sayar bukhari in sha bayani cewa ba dole ba ne ba don an ce ruwaya ka za su ruwato ta ka samu kowanne a littayin da zaman to lafazin haka yake akan samu bambanci lafazin zuwa wuri zuwa wuri ko wani ƙari a kan nan a nan babu shi dai hadisin jigon shi dai mutafakun alu kenan dai mun ɗauki magana raka bibi a cikin bulaguro haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفي لفظ كنا بمكة تسعة كنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما اللفظ رواه البخاري وفي رواية لأبي داود سبع عشر وفي رواية وفي أخرى خمس عشر din dai abinda yake na bambancin lafazi zuwa wuri zuwa wuri a nan ruwa ta ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zaman cewa a kamun nabi sallallahu alaihi wasallam tisa aka ashar yawon kasar maza ya yi zaman kwana goma sha tara yana kasarin sallah yana rage sallah a kina garin makka wannan fazi ne ya kawo wannan abin ya wakana bi makkata ya yi zaman tisa aka ashara yawon kwana goma sha tara a wuri guda a garin makka kuma a lokacin da ya lallasa mutanen makka kowa ya mai kauya ba wata barazana da yake tsammani a garin makka daga nan ma gaba yi ai daga nan yanayi hune na ko kenan kurin annabi ya zama kenan bai kai inda wannan shine zai baka inda ana kayyade kwana kaza a ajiye kasaru da bayan kwana hudun da ya ajiye alhali shi ke yanke ta abin da ya so ko a tsaye ko a tsaya ba wani jiran wani abu yake ba amma yadda wannan kwanakin duka har ya kare ya bar garin makka yana kasar yana rage sallah wannan ruwaya ta rawar bukhari wa fi ruwati da abatar ruwata abi dawud ya zamana 17 kwana 10 wata ruwa sha biyar sai ni ko ni ya kudin abin da ya rike shi da lakul halin yayi jima a garin makka wannan kwana shin tabbata yayi wannan kusan a ce kwana 20 kin wannan wannan dai iya wata ruwata walahu wata ruwaya ta abu dawud kin an imran bin husayn radiyallahu anhu 18 kajin wata ma 18 idan ko ne ya rike wani abin da ya rike gurin shi dai duk anan ko ne kin ya ture maka damar kasar kwana goma kwana hudu da ake hudu wadda ta shahara a malikiya haka ina kamar zaba kusa muna cikin cikin hanbaliya hanabila to wannan maganar cewa dai duka wannan abu da muke karantawa za mu ga wannan magana idan ruwa ta gaba ya ce walahu an jabir radiyallahu anhu فقام النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وسله cewa abinda yake yake cewa ruwayar jabir ke bada labarin cewa annan sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a tabuka kwana 20 yana rage sallah yace ruwatu siqat wanda suka rawaito da hadisin siqat ne amintattu ne mun yi bayani a sati da ya gabata cewa ruwatu siqatun ko rijal rijal rijal sahih wannan duka bai kwatanta shi kada ya zama to hadisi haka ina samun illa da take bujurowa hadisi bayan wannan tsakatkin ne to shi za a yake ta an samu sabanin hadisin musulu ne ko murfu ne mana kai hadisin akwai kita a wani wuri wani wuri bakin iya da cirewa shi dai wannan sabani kamar albani rahimahullah ya tabbatar da ruwa da kamar da hafiz bin hajar ka abu aka imam ahmad haka abu dawud da dai ruwaya cewa hadisin marfu'i ne kuma ya tabbata marfu'i me ma'ana dai wannan magana annabi sallallahu alaihi ya tabbata da gare shi cewa yayi zaman kwana 20 a garin ta a wurin tabuka ya ke dai sai tabuk yayi kwana 20 a wuri guda yana rage sallah wannan duka ruwayoyi ya kama su wanda suke maka bayani kurin akan babu kenan wani kaidi wata ruwaya tabbatata wadda ta yanke maganar sallah kwana kaza za a rage sallah an kai za a cika sallah kurin in dai kana bulaguro kurin kwanakinka na bulaguranka ne illa wannan sabanin mai wasu kawo wannan kwana 20 a samu da manzon Allah kwana 20 aka samu yayi a tsaya kwana 20 wasu kawo kwana hudu da tana nan salaf iya cewa a jabu salasa ayyam ba kun ta kwana uku ne sai kwana uku ne kenan ka shiga na hudu kenan ka kare bakin hudu sai kwana hudu sallah 20 shi dai kowa ne ra'ayi ne ba suna ba ta tabbatatta wadda ta kayyade kwana nawa za a yi a cika sallah don da ka maka illa kun fahimta ta wani amma babu nasi tari sahihi daga annabi sallallahu alaihi wanda yace ku yi kasarin sallah kwana uku kuma wani wuri da kusan duka aka yi tafaki aka yi da akan shi misali ka tafi wani gari ba ka je ba kaya ba ka aje kaya ba ka zo zama sai misali na gari da neman kudi kullun abin da Allah yi neman kudi naji wannan na san kurin na zamana na ajiye magana balaguro ban cikin balaguro ina yi wa zan kare gobe jibi irin na kawai akwai aka na bariki kai je yiwa ida ba ida ba ko kasuwa ce ka kai wani kaya an sai da gobe an sai da ba kana kaman za ka kare gobe wannan ko da za ka shekara za ka yi kasar salanu ba ko a malake ko a nan lagi kowa da za ka yi in dai ba ka yanke zama ba kullum ka kaman za kare zan kare gobe ban kare ba jibi zan kare to wannan babu matsala hatta a cikin malikiya da tana malikiya an karanta suna magana tabbacin da haka nan ba wani matsala kana iya kasar sallah har ka dawo ko da ya kai shekara kenan magana da ake na je bulagoro gari kaza wata guda ko wata biyu shi ne ake magana nan ne wasu ce bakin kwana hudu ta kare tunda kasan za ka yi wata kwana hudu wasu ce a har kwana ishirin saba nan sana mai shi da annaban zan Allah bai kayyade ba gaskiya in dai kana bulagoro sallaka a zuhun asar isha hudu ce kuma a nan in hamutin a wani abu ne bukana sautar sautar da cikin matsala ko saɓanin tun da ya tabbata a sunnaci ita ma ruwa abdullahi bin abbas ta cewa idan kana bulagoran ka sami limami ratibi ka ɗan bulagoro ka bi wannan limami ratibi ku cika sallah yadda ya yi sunna ce kuma ka yi kaga inda har garin da limami ratibi ka je masallaci ka yi sallah ka ga ka fita da sabani kuma ka sunna amma ta kama ka kai daya ko ta huce zaka sallah kasaru har ka dawo a matsayin kan dan bulaguro in dai baka aje kayan zama ba wannan shine magana warka akan maganar kuma dole ruwayoyin ingantattu annabi manzo ya sallah a tabukan kaga a tabukan zaman anan kaga zaman jira ne yake na bakan gaba sama labari za su fito kuma ba su hutokin ba har ya kare ya dawo da yakin tabuka ya shahara sama da sauran yaƙi amma ba a buga ba a cikin shi manzana bai buga ba a cikin shi zaka wani lokacin kayan wa'azi malamin sun fara wa'azi yana ji wani mai wa'azin filmi har ma wani kasar musamman aka yi wani wani kafet na yakin tabuka to wanda ke jin wa'azi dai a da kayan fara wa'azi wa'azi masu wa'azin filmi haka yake wa'azi ne sojoji gari kaza gudunmu sojina dubu ishirin gari kaza dubu goma so kai dai dubin nan mutanen a sarai babu ne wa a wannan suka tashi shi ba ta yake rona ba kuma abin ya yi wanga abin kuma ya shahara da cewa yake da buga yake aka buga da kawure akai kaza akai kaza aliya kaza idan duk babu wanda zai shirme babu kuma duk babu na bakan shi har cewa wai sai da na ali abin da ya shahara a wannan abin da ya shahara kan mutane sai da na ali ya zo ya ce ya rasulullahi wai cewa annabi alibi zo ba ali ya tura annabi ya tura iska ta tahi ta tahi madina ali in ya ciwon ido ba in ya kawo in ya kawo aka aka je aka je aka mishi binin da kai aka mi adda da aka je iska ta kai mishi dai a takaice dai Ali anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka zo da Ali Ali in ya dauko doki in ya kulle sai ya cire doki ya da gidan in ya amara ya dore mu doki sai doki ya cire doki ya cirewa karshe da aka akwai mata dokin kunfe kunu eh a dokin kun mai kuna samu a takaice da kuma damar ma an yi ta cire ta tsawa ta ce mashi ali ina baka bashi wasu cikin sai mutu shi aka mai damar a takaice da kiso shi sun shahara duk da banza ne ba su da tushe ali in yi haka ya kashe mutum dubu wa in yi haka ya kashe mutum dubu a nan da ya gada na biyu da kuma kashe mutum da riwa duk ba ga yakin da ake baka ce ɗari nawa ba bale har dubu har dubu ko dubu ko buga ɗaya dubu ɗaya dubu wai jini ya yi jini alirin ya rasu lallahi na ɗauki alƙawari a wajen Allah sai doki jini ya kama gaban doki na ya ce annabi zan kama sabon ka in ban samu ba zan kama sabon ka ɗaya zan ka tsani ya gaban za waye in in na shi kuma ga shi an yaki an yaki ya kashe ya kashe jini har bai kama gaban doki shi ba kenan an ba an ba annabi in ba ai ba shi ba ya alƙawari sai kama sabon annabi zabe ne kama waje ne kama ya jini kama gaban doki shi wannan kwaɗin duniya da jini kama gaban doki ya ce kasa ya kama gaban doki a mutane kawai ga ana jin abin kan a wajen gida ta biya mutane wajen jin suke da zari kama kama ne aliya za a yi ma'adar annabi wani magana wa annabi ya ruwa ya riƙe aka ruwan jini aka ruwan jini yadda jini kama magana dudun da zai shirme zaɗin ya ci kwarar duk taɗin ya ci zaman za rashin bawa a zai kenan tabuk an je annan salama ya je ya yi jirin abokan gaba ba su fito ba ya dawo a tabuka ba buga ba ba a buga ba garin tabuka ba buga ba jirayen kanka ba ba su hutu ba sai kenan dai nan kaga annabi annabi zan a wannan wurin yana yana kasarin sallah tsawon wannan kwana 20 وعن عنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه كبار الأبار الشيء ومن زعل صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره إن يبلغه إن يلبتا كان يهو دبش قبل أن تزيغ الشمس كان رانا تكركتا kenan kayan lokacin azuhur ya yi ya hau to a nan zai ci gaba da tahiya bai tsayawa don azuhur ta yi zai ci gaba da tahiya ila wakasar asar zuwa hal asar ta shiga nan wani jami'i ne kenan jami'i ta akhir na an jinkirta azuhur an kai ta cikin la'asar in iya cikin tahiya ne azuhur ta yi ko lokaci ya yi bai tsayawa don lokacin ta farko zai ci gaba da tafiya har lokacin ta biyu nan kenan a zuhur ce zai jinkirta tun da lokacin da ta yawo ba ta yi ba balle yi ta yawo sai ya jinkirta ta yi sai ya sai har la'asar ta yi ta kwafe sarko sai ya zama guda tunan sauƙi na musulunci aka ba mai bulaguro ya ce sun manazar bayan la'asar ta yi sarko fa jama'a bayanan kuma sai haɗa tsakanin azuhur da la'asar a lokacin la'asar fa'in zaƙatar shams idan rana ta karkace ƙabar an yartahil kahin ya laudi kahin ya hau a zuwar ta yi kuma zai hau mota za ka hau mota misali a zuwa shi zai hau dabbar shi a nan sallar zuhura tun marake sai sallaci a zuhur ita kaɗai kuma ya hau abin hawa a lokacin la'asar a wannan kaga ba maganar jami'i nan kurin kowace ya yi da kenan a lokacinta da a zuwa kaɗai kuma ya hau kin haila asir wafi ruwata da hakim da hakim shi arba'in da sanadin sahi haka imam hakim shi mana da arba'un kuma da arba'un imam nauyi arba'un shi mana ina da arba'un kin shi a cikin wani wata imam hakim arba'un kin shi ya yi kawo wannan ruwaya da isnadi kuma ingantacce a nan da a kenan akwai tahiyar cewa fa'in zaƙati shams ƙabal an yartahil sallar zuhura wal asara sun marake zai sallaci a zuhur da la'asar kuma ya hau abin hawa iyayi ya ji mai ko a nan ko? kaga can ya raba nan kuma ya haɗa kinan babu wata matsala kan haɗawa ko rabawa ولأبي نعيم في مستخرج مسلم أبو نعيم إلى الكتاب مستخرج الإمام مسلم ما لما يسكن الإمام مستخرج ما لما ينهديسي سكن وانا مثالي الإمام الخالق الإمام مسلم دي قرن التوي سي مالمي دوكي لتاهي مالمي تنويش wanda suke tsarin junawa zai doka duka iyawa sun gama malamai guda kuma iya da sinadi sama da nashi misali sinarin da yake da shi ni na tsari na ali tsakanin da yake da shi da wancan malamin ni na wasu kai tsaye ne misali irin wani aka sa malamai sai ɗauko littayin malamin littayin da malamin da kanshi sai ɗauko duka hadisan shi sai mai ya yi ta hariji da karan kanshi amma malamin sananne ɗan uwan shi sananne a matsance ɗan uwan misali misali ma musul sauran su da malamai ɗan uwan su suka yi haka nan ya su ɗauko littayi kurin sinadar nan ma musul da ya kawo za su ɗauke nashi ta hadisin da kawo su kawo wanda suke da sinadi hanya guda za su kawo dalla-dalla su kawo sinadin su yadda matsalin nashi nan iya kawo akwai dalilai da yawa suke kawo amfanin shi a wajen malaman hadisi wani ɗauke risali wani ɗauke magana wasar wani akwai abu da ya kawo na malamai wajen fa'ida ko sinadi ali akan nazir akwai dalilai fa'idar da yawa malamai suke haka nan to shi abu na miya da littafin mustakalar da yawa da yawa musulmi da ya kina da imam muslim ya karin ya dauko littafin imam muslim ya mai takariji ya mai takariji kai to anan shi ma abu nu'aym a wannan takariji da imam muslim akwai ruwaya da ya kawo kana idza kana fi safar annabi ya kasance in ya cikin bulaguro fazalatu shams sai rana ta gushi sallar zuhra wal asara jami'an thumma irtahal kenan nan in iya sabke ta ka bayani in iya sabke a wuri rana ta gushe a zuhur ta yi to jamhe jami'in a zuhur da al'asar kayan kenan ya yi jami'in taqdim irin wanda ake a arfa ko baka yi a arfa kai shi dole a kare daya an yi a zuhur an kare an yi la'asar an kare kai a kare da gaba da sun yi shi ne kenan kaga aikin hajji duka biyu ake a yi jami'in taqdim a arfa a yi ta akhir a muntalifa duka biyun kowane sannan an yi wannan kowane a da rana kuka yi jami'in ta kadim da marci kuka jami'in ta akhir to wannan kenan ba a cikin hajjima a bulagurin shi yin hakan kenan gama sallah biyu a lokacin ɗaya a wannan maje ne da mai ƙarfi ne wa an mu'adh radiyallahu anhu qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم معاذ بن زكي بدا بارن cewa wannan ruwa ta muslim mun huta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuk sun cewa shine yaki kusan huta shi ta karshe da yayi a yakuna da yake zuwa yaki na shararre wannan san huta da yayi a wannan bulaguro da yayi na yakin tabuk فكان يصلي الظهر والعصر جميعا yana gama azur da al'asr yastari ya gama magariba da isha yastari rawa muslim wata muslim nan kaga iya da tabbatar da hujjoji na magana gama sallah biyu kuma a lokacin guda da kuma su kawo na ba su amince ba da jami'ar tahir ce ma jami'ar suri jami'ar suri shine cewa ka zo gaba da ƙarshen azur sau raka hudu azur ta yi ta ƙare ka zo ka ƙare da ta yi tuna ba ne balle a ko a tsiya da wahala masu mantar balle a lokacin da ba mantar kurin ya yi wata a lokacin wata fura jami'ai ta ƙadim kurin gangariya a lokacin azur ba wani magana ta lokacin azur ta aita ranar da ta bushe haka ce in ta bushe kurin lokacin azur ya yi sai azur kin kuma ya kawo da asa da gama haka magariba yake mata to wannan mas'ala tabuka ya tabbata annabi a cikin khaima da yake ba wani abu da hanya bane ba a iya gama ko masu kawo maganar kasarin ko jami'in ji akan hanya to iya sabki a tabuka a zamne in lokacin da zai huto daga cikin buka shi kewaye ɗaki da aka mace ɗan ɗarin wushi zai huto a yi sallar jami'in sallah ya koma ya kwanta nan hujjar cewa kenan ko kaji inda kake da sanarfin da ta bulaguro ɗan ɗaburonka kaji inda kana cikin bulaguro kana da dama ko da ka sarta a garin ka ci gaba da gama sallabin ka bukata haka sanin sallaka wannan ba wani matsala na matsala a zamane ne a sarke ya yi a tabuk wannan abin yi wakana kenan kare akan haka ba wani matsala cewa kamar da cikin wannan fatalin da taimiyya shukunan da taimiyya yake ba da ɗin wannan wanda ya kawo ya kawo maganar cewa matsa'alar jami'i kurin bukata ce din da kake bulaguro shi ce da bayan yin shi jami'i ya ce ƙasar sallah azima ce wani abin da ka ɗora ma ka'ida ka aji amma shi jami'in sallah rukusa ce in ka bukata zai gyara ka zai ma sauki na sauki a kan bulaguro kana dama ka jami'in sallah akan hanya ne ko ka saba ka inda gaji ba dole ba ne ba inda kasar amma ta kasar ce ka'ida kun damu ta kasar kasar ce kuran nan bai cika amma ta jami'i bukata ce annabi yakan jami'i yakan raba wannan shine abinda wanda yake tabbata mana maganar gama sallah guda biyu a zuhur la'asar magariba isha kowace kana iya jami'i ta kadim ya zace da bukatar dan balaguran ya misali ka jin harkoki in ka ce za ka kashin hali gari kai mai masu yadda misali ko ana wani haifar zama wani zama an zuwa wani taro misali an ji wani taro ana wani zama kaga ana ya dace iyayewa kaga ka iya za ku taso ka yi la'asar ko la'asar tun dai zama da kai ba kai la'asar zai an taso kaga mai wanga zo ka huta ka bar wani zama kana matsala sai ka zama na hal la'asar ta yi ba lagi aka yi ba ka huto bayan la'asar kai azhar kai la'asar ko kana ga zamu shiga yanzu misali azhar ta yi mu kuma hutawa la'asar babu kata ko akwai matsala sai mu yi azhar mu yi asar a lokacin azhar falalu masu misali masu jarrabawa sai an ce misali za a shiga ƙarfe kaza ko ƙarfe biyu wanda cewa in ka ce ka huto ba dama ka kana dama ka yi jam'in azhar ka kawo la'asar kai ka shiga cikin sal wannan duk inda bukata ta kama musulunci ba ayyade ba bukatar ka ce doke musulunci doke kumci ne kamar da Abbas sai magana me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gama wannan sallah guda hudu a Madina a Zamne a Zuhr la'asar magariba isha suka ce mishi ma za a rada zalika yace arada Allah ya furuji ummata ya so kai kuma ta ma dumushi karshen wannan fahimtar magabata na kwarai suke kawo dukkan wani jami'i duk ko ruwa ko ba ruwa in dai bukata akwai da ruwa dan aka ce da araba mutum ya zai gama yayi mishi an ba shi dama yayi akan bukata haka ba kurin ayyuka kuma sai ayyuka kurin tun annabi ya gama muku zan gama haka nan wannan ya saba fikin magabata su musu haka nan su ne a cikin salafi da kace kace kurin da annabi ya gama sallah a Madina ya azar da asar ma ko taran da kuma zuba da irin komai kurin me azar me me asar a lokaci guda ba dalilin komai bai cikin fikin magabata ra'ayin ga ne ma kai mai ra'ayinka ne kai maka yi amma bukata ta kama akwai damar kayan wata tsashin wannan iya rage mana wahala ko rigima da ake cikin bulaguro na cikin bis cikin kar ana gauni ya ce ya an tsari jama'a ana rigima cikin kar a tsaya ka a tsaya ko duroma wale mai gane ba a samu rikici kaga a nan a zuwan la'asar da wuya a nijar za a bulaguro ka kwana ma da wuya ko a tashin hankali ba tun da a zuwan a kama bulaguro har ran da wada matsaya ba ya da wahala ta kenan idan koda kuna cikin mota a zawar ta yi ka yi haƙuri halla asar ta yi idan kun sauka ta yi kuri a zuwar ku yi la'asar za ku tashi a zawar ta yi dole an yi ne da a rage ɗawainiya ko wahalar bulaguro dukkan yawan tsayawa ba sai yawan tsayawa da take ɓata bulaguro take jirgita bulaguro an ba ka dama kana za ka tashi a zawar ta yi ka yi zuwa kai da aka cikin mutu ya ko ku azaba ta baka shiga mata kun tahiya ko ku sabka kare daya kare biyu ko sai halda sarta ya ku sabka guda ko ku an sabka biyu ko wace kaga an gama biyu magariba ta yi dan kuna sabke magariba ta yi ku yi magariba ku kawo ku je yin isha kun yin sakadi ku yi magariba ta kuna cikin mata ba tsaya ba ba da ku tahiya har isha ta yi a sabka da zuwa kare goma dare an aka sabka sai a yi magariba da isha shi ne babu wani kuma ko sunna akai kaga ba wani rigima kuma kowa cikin sauki na musulunci illa in Allahumma Allah ba sani ba akan samu lokaci balle masu hawa jirgi za ku tashi misali daga Niger tahiyya ta rinka tahiyya har ta hada guje ba na akwai zaka tahiyya awa goma sama saman jirgi ma zuwa China zuwa Saudiya ma aka samu kun shiga a azrar ta kun shiga yawa har magariba ta yi balle matsalai ku da garin daga Niger kuna zuwa tara Tanzania za ku je magariba ta muku a can dare za ku muka don da ku a nan azawar su can kare biyu su a can kare uku ne da ja kenan hamu ɗin saudiya jiya magarba ta yi kuma ga yan sabon lokaci kenan azawar ta yi to kuna ne ka yi azawar ka yi la'asa a rafar ɗan ma kun hau jirgi ne kanka yarda ka ce kusa saudiya ba a ce don ka je magarba ta yi kenan za ka yi azawar ka yi asar a cikin jirgin akan kujerar ka tsaf eh an sama mun suka gano ku yi jami'i suna bayan ka eh duk ana yi ba matsala bace ba da amma kuma sai wuri wasu sun sabka ana matsala ce zanganci ne ba a barin sallah ta wuce ko da arwalla ko ba arwalla ko sai ma ko ba sai ma sallah yi ta kace abu ayan zuwa tun a jirgi ne ba ruwan arwalla ko ba ka sai ma ina kama a saman zaka sallah haka hannu ne kama ka eh dole inda akwai zago da sai haka kenan in ma ko musu an ce misali sun ce kamar na misali cikin inda ke da kurmi sun ce nan aka samu wanda mu tsoron tsayawa saboda yan wuce da makafi to nan ma in kuka ga lokaci zai huta kenan he ku yi azor he ku yi magariba ku yi isha kullu ta kama ku he ku yi a cikin mota mata kaza in dai an tsaya da kurkala na ku wuce wuraren da ake tafiya ana tsoron a tsaya akwai yan ta'adda he ku yi sallar ku a cikin mota halin da ya kama inda darura sallah mai matsala a cikin bulagurin ma'anan sallah asuba ita ba a mata jami'i ta kaje ko ta akhir kuma akan samu lokaci ɗan kar akan samu masu kula da addini ko durobobin kaga sun ki tsayawa ko su yi tsaya lokacin asuba bai yi ba a wani lokaci an gabi a sakar aka asuba lokaci bai ba ka kayi binne kun bai hutarwa shi ba ne ba ne ba binne ne wanda ba ruwa ka gaba ta yi ba su kenan irin wannan in za a ce misali cikin ɗari daga nan za a samu misali ƙarfe biyar a ce ya sallah ƙarfe biyar wani lokacin shi da ma ba take a nan wajen mun za a nemi yin sai kul ƙarfe biyar a sallah to kaga wannan kake sallah ka kake sallah gwanda a cikin motar kai a ka shiga mota kurin lokacin gaba ba an tsaya ba saboda kai kurin kai bacin kokarin kurin gajiya kurin kan sallah kurin sallah kurin ala kulli halin inda dama kalkibla amma da kalkibla kurin kan sallah ala kulli halin amma baka yin ta lokaci bi ba sai ka yi ta a cikin motar bakin gwalgwadon iyawarka haka za ka yi sallah asuba ba a barin ta huta eh an kuma an tsaya ko ina ne gwanda a bari ta asuba inda za ka sallama a tsaye ranar ta hudu kai da lokaci kenan amma ba an binnanta kuma ka bari ka ce he na sabka in yi ta ta ce iya balagoro kwana na wayan zai sabka a garin ya zai sallar kwana ko hudu suka yi a daji suna tsayiya suna ba a tsayawa a kari wani rashin sanin wani abu ne ba a barin sallah ko da a ko ba a wallah ko ba sabko ba kan mota sallah za a yi kurin sai yanzu dai nan mun kan shiga wani ruwayoyi suka tabbata mana da jami'in taqdim ko ta akhir gama sallah biyu ko na harko a lokacin ta harko shine jami'in taqdim kin a lokacin ta harko a janyo ta biyu az-zuhr a janyo al-asr a yi tare a lokacin azhur haka na jami'in ta akhir akai az-zuhr kin ta shiga lokacin asr sai ku a tare shine jami'in ta akhir ita ma magariba a magariba a janyo isha ba ta yi ba isha da yin bulaguro ka baka dama ka yi magariba ka yi isha ko ka kai magariba cikin isha ka yi tare wannan kuma hatta ka samu shin lahiya mutum yakan yakan hutar da hankalin shi ya dawo kana fahimta mutum wanda ya samu shin lahiya jiya kana hutar daga zuwa lokacin lokacin ka ka dawo ka hankalin ka to irin wannan kana tsoron ka aje ka lokacin ka ga lokacin ka hankalin ka ya hutar sa matsala sai ka yi magariba ka yi isha kai ma lokacin da ka samu hankalin ka a lokacin guda amma ka dama ka gama biyin kai dan kana duwa kana dawowa ne yawa in ka tsaye baka dawo ba shi na kace a gari kana gari in kana gari a zuwa ta same ka sai dai ka yi cika sallah ka yi a zuwa kin zaka kai jami'i sai ka yi a zuwa kai da aka zaka yi zaka zaman gida zaka yi su nan da mu shiga da wuri baka tsaka a baka tsaro za ka zama zaman gida an gama kai kasar da ka a zorakin gudu ka hau hanya ka kasarin ka sallata eh za ka yi ta halin gida haka an abu laburin ne a zorar ta yi za ka shigo gida al'asar a can za ka yi ta bulaburin shi kenan tun da a yanzu gacin bulaburu ne a bulakundun za ka halin gida an kana gida ne za ka yi jami'i za ka yi zuka hudu za ka yi sun za ka yi su ba magana kasar haka an kana bulaguro kuda za ka shigo gida lokacin daya za ka yi su duk kasarinsu kan halin da kake ciki za ka yi sallah a ɗan azawar ta yi baka a gama a nan za ka yi su duka tare in za ka yi jami'i in jami'i za ka yi in jami'i za ka yi za ka yi su tare baka ce ya kawo sai ka naka ta baka zaɓin sai gata sun lokaci da ya yi aiki ana magana ana cikin tafiya ne azawar ta yi ba ta saka ba magana kake a zuwa tare a zuwa za ka yi ko kai a kana zabi a cikin lokacin da kana zabi kana gari a zuwa tare kana zabi ka cikin mulaguro in ka kana zabi eh kana zabi tun ai cikin lokacin ne eh ba ka zo da lokaci ba sai za mu tashi zai wani ruwa da mukaddar ruwa ta imam musulun sai mun zama ya hutar tabuka iya sallar azhur al'asr tare magariba isha tare dusun mu'azzin wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عصفان رواه الدار قطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرج ابن خزيمة ها abin da yake ruwa jabir ke ba jabir ana ibn abbas ke ba labari kamar aka labarin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ko rage sallah la taqsuru salati fi al min arba'at burud ka ko rage sallah kasa da burdi hudu daga makka zuwa usfan wannan shine ruwayar da malaka suka dauka suka daura min abin takwas menene hadisin bai inganta ba marfu'i amma ya inganta mawqufi ya inganta zuwa ga Abdullahi bin Abbas amma ba ga nan sallallahu alaihi ba wannan shine suka doka suka hara kasaru sai ta kai mil 48 mun karanta tun gaban karatun muhimmancin sanin hadisi marfu'i da mawqufi irin wannan wuraren ne za a samu magana sahabi ya ce kaza ko ya aikata kaza tabbas ya inganta ya wani magana amma kan samu wata ruwaya sai hadisi marfu kuma ya inganta irin wannan wurin in yazo kaga sai ka dakatar da mauqufi sai ya gabatar da marfu da wannan sahabi ne sai bayyana labarin ko wani tawil sai banda zai kawo iya kuskure kuma ba ba da yake fasanciya mata da ce nan manzo Allah ya ce kaza to an kare sai aje mauqufi sai a dauko mauqufi aje a gaba da shi za a yi kamar misali a baya irin misali magana ta irin magana ta da muka yi ta magana ta taimama ta taimama a hadisi mawqufi sahihi na Abdullah bin Umar na sha taimama shawa hakuyu hannu amma murfi bai inganta ba kaga hatta an gadi ba in aka nazar na ke mawqufi ina shi ibn Khattab ina sa Ammar ai mawqufi ne su a ta afa'intar su suka yi taimama fataimamu idan tsayiban mai ta fataimamu na fasace suka abun aluga faqasidu kullum kun hika sakudan sun ba ba kaifiya nan ko ana tafata mu ana tafata mu ta fata mu mai fata mu mana faka zudu kun hika sakudan kun yi shi kasa ta burki mata inda take sun ta kun tun ba ruwa sai mai da kasa ruwa suka yi burki ma suka yi burki ma inda take cikin kasa sun ba ba kaifiya Allah ba ba kaifiya annabi koya ba su zaba annabi musu labar annabi ya koya sai ma masu sa qur'ani an ce fata mu sai da tsaiban sun Allah ta fata mu fata mu sai da tsaiban Allah ta kuli kasa sun ba su kaifiya sun suka yi kun kunan gangare zahariya kunan shi kasa ko suka birki ma kunan da suka dawo ya rasulullahi mun samu janaba ba mu da ruwa ma muka yi birki ma irin da kike birki ma cikin kasa ta fi afar kunan ga abin da ya shi kunan kunan ka buga hannun ka ta yi azar tsara kasa kunan ka buga ta yanan kunan ka bushe ka shafi suka ka ta hannun ka ko an kare bakin kuyi kaga anan ai kaga a fa'intar su suka yi wani abu yanzu inda babu wannan annabi ko kuma saboda aka dauka kaga ya ta bugi mata kasa to kin sahabi yake yin hukunci bakin isharin shi zai amma idan aka samu hadisi marfu'i shine a gaba shine muhimmancin kare nan wannan Allah ibn Abbas ya ce ba ai sai ta kai budu mu kuma karanta ba annabi manzo ya wata tablagurin fashi uku ma fashi uku shi kuma me burdi burdi guda barid albarid ke albarid kama san bulaguro albarid iya matsayin farsakhe hudu ne farsakhe hudu ne to farsakhe hudu mil nawa ne ha? nino a a farsakhe farsakhe mace farsakhe guda mil nawa ne hmm? sha biyu ne ko? nawa ne farsakhe guda farsaki guda mil hudu ne mil hudu ne ko mil hudu ne mil hudu ne ko mil hudu ne mil hudu so hudu nawa ne sha shida so hudu arba'in takwas arba'in takwas ko a a a a farsaki guda yana ga mil uku ne mil uku ne farji guda mil uku ne mil uku ne farji guda mil uku ne kenan mil uku shine zaka yi kenan so hudu zai baka goma sha biyu sha biyu so hudu a ɗan takwas haka ne fasahi guda mil uku ne kai albari bari da ɗaya shi fasahi uku ne shi kuma fasahi guda mil uku ne kenan ya baka kenan ya kace eh sha shida kenan a takaice so hudu a sha biyu so hudu abin takwas kenan shi a wannan ruwayar kenan duk bulagurin da bai kai ba burji hudu kenan bari da hudu shine ma bari da hudu shine kenan mil abin takwas ba kasaran sallah to wannan daga makka zuwa usfan wannan kaman gari nan ce wanda yake yanzu kusan iya cikin kakara ta madina wannan wurin a yanzu kilo 80 ne kilon zamani a yanzu kilon zamani kilon 80 ne wurin to shi da suke cewa ta fi kilo 81 kasan sallah a malikiya to amma kaga ruwaye madogarar baka da kwari madogarar da suka dogara kanta suka yi hukuncin hadisin biya da matsala ba manzo Allah da manzo Allah bai tabbata ba manzo Allah ya tabbata zai ingantacce a ta musulmi ya kawo ya kasarin sallah da kai shi a farsashi uku wata ruwa ma uku mil uku ko ka kenan wannan mawkufi ne kuma daman sanar da ce iya da rauni ce iya da rauni marfu ya ce wa sahihu an hu mawkufi abinda ke gamata magana hadisin yanzu mai ma'ana mawkufi ibn abbas ne wani hukunci ibn abbas ne wani hukunci sayan rizallah an kaza akhar ibn khuzaimah ma aka yi kawo ruwayar ta cewa an ce za ku kasar sallah a ƙasa da burji hudu ka kenan dai malikawa da hujjarsu illa bangaren isnadi tana da yau kenan ko kai ga malik malik ba malik ne ya kai aiki da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kullun dai bulaguro ne kaka kawo kaidin sai an kai mila mila ban tabbata shine a zamanin ta kilo 81 suke ta alisan ma'aunin zamani sai sai kilo 81 kidan mu dai dai bulaguro ne kuma mai sunan bulaguro mun kanta a baya na ibn abbas ya ce na abdullah ibn umar ya ce da harshe mila sata salata in dai zan mutu balagurin mai da ya ce in dai balaguro ne sai ka san sallah wannan wannan ya ka ce kai gaya ne na kenan in dai balaguro ne bai da bai da kadan kuran bai da bai da masiya in dai balaguro ne ko ta kama sallah zaka misali murya kilo 20 ma sai sai ce ka san dai kurin kana dama ga sallan sallah kuma cewa ba a yi ruwaya ba inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun kanta ba magana kasar ma mun kanta aikin hajji ma ko an samu abubakar ya ce ba ba ta musu ko umar sun ce ba yi kaga akwai abu da yawa ga umar wani katsaf iya da aƙida cewa matuƙa da janaba kurin je kayan wanka ba ta yawan da janaba ko kashi umar ne kuma amma kun ce ba a yi to kuma ba a yi ka kana yi shi ne magana ke la rajiyar da amin sai wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وفي مثل سعيد بن مسيب عند بيهقي المتصلة برواية abin da yake cewa Jabir kamar da aka ambata ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya al'umma ta wa'inda suke idan idan suka munana suna neman gafara kuma idan suka yi bulaguro suna kasaru in suka yi bulaguro suna suna aji azumi amma ruwayar bata inganta ba ganan dan magana bata inganta ba zai ture yin neman gafara akai lahi ayoyin alqur'ani suke masu masu tsoron Allah ka ganin abu ne wanda ina ga shi mace kullum ba dama ta jirgin ganta baka tuya abin gaba daya wannan Allah ya mato mana masu halin masu tsoron Allah mace wanda zai zafa fashi ta azumin amfusa hun zakarun lako ta saka bar zunubin Allah ya jiru masu imani ce wanda zai zafa alu fashi tan a zanen amfusa mu zakarun la ta saka bar zunubin mu ka zunubin illallah kenan gara lai Allah ya masu tsoron Allah sun suka yi laifin su ba kenan halin mutanen kwarai da su ba wannan ko da babu ayoyi da wani Qur'ani ga sanan dai kenan ko da babu wani ayi haka magana da muka sa baya da sai akan magana da sunna ce an aka yi bulagoro a kasar dama bulagoron kasar take illa magana istara ne magana ce wannan magana ta cin abinci ne a bulagoro in magana ta a baya duk wanda kai babu wani wanda yi wanda duk wanda kai ya kana da abin da ya gyara ka ta wannan ayi wanda su muka lakum bai ta alaka da bulagoro wata na da alaka da farkon azumi wanda an tambaya cikin nan ne ha an ba nan bane ba ta ba mu kari an ba cikin kasan bane ba an ba tambayi bane ba kai ba ta karatu idan tambayi ne zaka yi akwai kuskure tambayi ne zaka yi a to bari tambaya ce in tambayi na maka karatun sai ya zama kala a takaice kenan maganar cin abinci a bulaguro wannan mun bayani a baya ya dace da bukatar ka duk abu sai mutunci ne ko cinye hijara ka azumi da dole kai dai ba matsala akan abun kun wanda ya gyara mutun shi kuma ta ayi wanda su mukallakun ta zo ne farkon azumi farkon falat azumi kana da dama kai azumi ko ka ciye da abinci kan bacin azumi nan daga baya aka sabu ko kurin kamar shi da muka misali farsun kurin magana yanzu azumi ba magana zabi kurin yanzu azumi zaka yi da zabi ke sai wani ayat taso lokacin da yake ba dole ba ya ta wata su maka yin azumi shi yayi a wancan zaman lokacin kana da maka azumi na maka ta abinci ka musu azumi ka ce ta abinci kurin a lokacin aka ce ka yi azumi shi yayi ciyarwa daga baya kuma ka ce an kurin duk mutuka kana gari zai ka da kurin azumi kenan wannan abun wanda ba ta alaka da bulaguro wanda su magana ku shi da bulaguro kurin magana mutum ya da zaɓin abin da ya mai sauƙi kurin to wannan zai ruwa ya zama da mutum ba ta da inganci ba ta da madogara sai wa an imran bin husayn radiyallahu anhu qal kanat bi bawasir فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال سل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فلم تستطيع فعلى جنب wani abin musulunci ba labarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace kan bi basir shi imani shi yake cewa ina da ina da basir jin basir jama'a basir ne kin ina da basir an san ta an basir ta ta kashi wanda take kashi ke ne zamu shi Allah ya gamsa ko kurji ko tawa eh zahi bai da suna an ga ce ba ya gaban wala zahi kai da ba wace da an ce likita zahiri dan kano ma yawa shi dan kano ma wani shi dan kano ma kuran shi da kuran dan kano ma ya zama daidai kuran ta kuran ta dubura take kumbura ko ta yankin na kuran shi dan kano ma kuran amma kamar suna daban dai ya ce ina da basir sai nawa annabi tambayar sallama akan sallah ya zan sallah abin ya damu shi ya ce kan zubi basir sa'ad nabi sallallahu alaihi wasallam an sallama na tambaya kan sallah fa qala ta mun salli qa'iman kai sallah sai ruku sallah sai asali shine sallah sai falam tasali idan baka iya sallah sai abin ya tsani yace fa qa'idan kai azami falam tasali fa ala jam an baka iyawa a tsayan a zamanan ka kwanta kaga kenan ba mun kunci a tsaye tsayuwa dole ce an ba iyawa a zamanan an ba iyawa akan hakar kari kaga nan akwai ta matsala da wanda kan zakarin cikin malikiya za ce kiyamun da sanadi kiyamun da sanadi ko ayyuwa in muka yi muka yi kai ka dogara idan ka iya dogara ka zama na bata yi ba ka take cira ka sai ka sharadi tsayuwa ya kai in ka tsaya ka tsaya maka iyawa ka tsayuwa da dogara amma mataka za ka iya dogara a cikin wanda ka san ka kai sallah da bane bata yi ba take cira ka da wannan ruwan annabi ko a cikin sun yi gurin an ka iya ce kai a tsaye an maka iyawa kullun ka zamana ba ta dogara shi ma zaunan ba ta yi wa zaunan a kwanta wanda dai hali ba da kuma fada dai ba abin sa kalla kibla ba in ka iya ya za kalli kibla ya za kalli kibla ko a kwancan shi ne kallon kibla za in kun ba iya kuma hali na hali ba da za kuma ka kawo kamar awon gaba sun ga awon gaba sama ka je kallo ba kibla ka kallo kullum da hali ba da inda dama a yi haka in ba dama din hali ba da salar zirai na ku zama zama bali a likita zama zama ta haka amma wani baki baki ko mai baka dole ka yi da hali ba da kullum ko ina ga za a sa maka ko ina mana yi ba likita ta wacce lafiya a wa ɗari mutum ko da hannun a ɗari awa ɗari to na kai kuma gadon ya kalli musu ko ya kala arewa ko yamma kaga larura ta ko laruri eh ah ah eh yau an za a taye mi shi ya dace da kullum baki kai baki iya waka fata kullum musu kan mallace in za ka iya zama a kujerar kan kibla kallon bata yiwa ko kana yamma za ka yi zafin gaba sallah sallah ce in iya yiwa a duk abin da ke wake ma abin da bai wa gurin Allah da ke maka eh سي وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادته فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك مرة بحكي وصحوا أبو حاتم وقف وقف وقف shi abin da yake ruwayar yawa abin da yake ruwayar ta jabir abdullah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam adam ya kai ya je garin mara lahiya fara'ahu yusalli ala wisala sai ya dauko matashin kai ya dora goshi a sama irin da mata suka dauko hawaye da kasa suna dorawa ko da ta kasa ma hannun tana dora hannu tana goshi sama kasar ta tana tana ba yaro nono mata suka yi haka nan kenan shi ma bawan Allah haka ya dauko matashin kai iya yi wata ruwa nan ya kama ya amsa yadda yawa wurin wani fitar iti dora annabi amsa yadda a shi ne kike wani magana a sanar hadisi a shi ne da ya yadda matashin kan ya cire yadda ya wani ɗari kuma cin ya wuri mutum ya amsa yadda ya ce mutum salli al'adar su tsaka in ka iya mana ka yi sallah kan ƙasa mana ka yi goshin ƙasa in ka iya fi goshi ka yi goshin da ƙasa shi salli al'adar in ka iya ba magana matashin kai ko hannu ko na da ba ko in ce wa illa dan har baka iya kai goshi ƙasa fa auni ima'an sai kai sallah da nuni za ka ishara ka yi cewa wadda sujada ka aka min rukuika ka sanya sujada da aka min rukuika sujada za ka yanzu ne rukuika in sun kuya ina zamne in na dago zan sujada sujada ta ta yi kasa a kai da nuna kuɗi kaga yadda ake sallah kenan a zamne nan kaga matsala ta sauki na zamani na wannan kujera da ake zama ta sallah ta yawa a saudiya kullum malamai suna tambayin mutane e mai matsalar tsayuwa bai iya dogo tsayuwa ko ba jama'a tsaye iya da dama ya zamana akan wannan kujera ana sallah balai bane ba amma daga an zo rukuyi kai tsaye kai rukuyi irin na kowa tunda ka yi rukuyi kai tsayuwa ta baka iya doguwa baka yi da zamta kai rukuyi kai shayar zanne tsayuwa za ka yi ka mai kai tsaya da ka kuje da ka bari ka bar kujere sun tsayuwa tsayuwa ce baka iya yi ka zamana zuciya baka tsayuwa maka dama ka zamana akan kujera in za a rukuyi ya kai rukuyi an gane daga rukuyi matuƙa za ka yi sujada ba kuma kan kujera sai ka je a yi sujada da kai kuma in da kowa a yi ɗaya a yi biyu ka yi zaman tayi zaman tayi da zaman tayi ya an kai kurin yanzu kai kun tsaye wace kurin amma misali wanda bai iya misali zuwa ya kai goshi kasawa to na shi ne zai iya zama inda dama ya yi zaman samar kuce zaman harɗe shi ne zaman zama ga gaba shi ne siffar sallah ta mara lahiya zaman harɗe zaman harɗe sai samar kuce zaman sarki ba ka yi kuwa gaba awon ka haka ka saba awon ka haka da zaman harɗe ko za ta samar kuce zaman yan sarki eh ka haɗa kwahon ka shi ne alama ta zama mai sallah ba shi lahiya zaman harɗe yake haɗa kwahon shi haka a gaban shi ba zaman tahiya ba yake yi ba zaman sai ya rage mana lahiya zaman harɗe yake shi ne kamar tsayuwar shi in zama harɗe in zai rukuyi sai ɗan sun kuya in yi ɗago in zai sujada in ya aiki goshi ƙasa yake sujada in bai kai goshi ƙasa bai iyawa sai sun kuya ƙasa da rukuyi shi shi kenan haka zai sallar shi da abin da ake sallar haka zai abin da baka iyawa ne aka ɗauke maka kurin a takaice abin da za ka iya wannan za ka yi shi sujada ce zaman ta yi duka abin za ka yi wani baka iyawa ka zama amanin kan kujera kawai kasan na kawai ana zamani ana tsaye kana zama kujera a yi rukuni da kai haka a zamani ganin kuskure ne sai daga saudiya da masu tsaye malama amma zan hana gyara da yawa saudiya za ka sun tsaya an zo rukuni kuma sun yi rukuni da suna yi ana ma dole ya bukata gyara da gaskiya kaka dogara da kan kujera kawai kana zamani ka yi rukuni ka yi sojada komai mun kana yi sojada a kan kasa wannan kuskure ne wannan dai yanzu kenan ga da mutum zai sallah an ka iya kai aka aka kai gushi kaza amma ka iya wa kai nuni to wai la fa'awmi iman kai nuni nuni ka nuni ishara kun amma wata sujudaka akhfada min ruku'i ka sujada kasa da ruku'in ka rabbi haƙi kuma fasahabu abu wasu muqafu duk da ce muqafi na bisa albanin wanda ya ce dukkan irin sunan hanyoyin shawayi duk da kun mafi kun haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da haka nan ne wa an aisha radiyallahu ta'ala anha قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلي متربعا كاجي عشان تشي نادى النبي صلى الله عليه وسلم هنا سلى متربعا زمان حدي شنو متربعا haka ta ga annabi yayi sallah nan a halin ba shi da lafiya iya sallah da siffa ta zama harbi kahuwa kenan a harbe haka shine siffar sallah ta mara lafiya kuma ce min masan magana sallah min zama hudun sallah akwai a tawarru zama kan sakashi bangaren hagun ka kaka ka kaka dama ka sanyo ta tagun a ciki mun yi iftirash ka kawo kawar dama ka zamana ka kawo hagun iftirash kenan mun yi an alika'a ka zamana kan diddigi ka kawo kawonka ya tsotsa kawonka ka zama kan diddigi shi na uku na hudu shi ne wannan a tarabbo zama na harɗe ga marar lafiya in ka iya kuma zai yi a koyi zai kai in ka haka da kaka yanzu sallaka shi ne ko ina ne haka da kai daban muka ya kauriya matsayi ya za ka yana kuma amma ta kawo akwai dama zaman haɗu da kashin zai matsayi waka an maba kuma za ka yana an maba wannan kuma matsuwa tana sa ta zama matsayin zaman ka amma da ka'ida haka zai zama wani lahiya zai zama harbi to wannan shi ne dai a taƙaice magana ta siffar sallah ta mara lahiya ya yi baki iyawar shi kuma ya yi ishara inda bai iya komi inda zai iya wani abu ya je da abin da ke zai kun abin da bai iya wani kamar sauki kun latin kin ina ga lokacin mun zo kan ƙarshen babi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته